Allah ce wa ki mata kike yin ta ya alamu Allah wa anna bi lika hadha qatun kalafiyat Allah ya tabbatar cewa inda kike yin nan nata saboda abin da kake a ciki aikin bi ce amma ta zamo matsayin zunubi to hadibuhu iyyaka na abu zaka wuce sallallahu akbar ka ce ne Allah ya fi karfin komai tunda ka je wajen wanda ya fi karfin komai ya yadda ka shigo gare shi me naka na tunanin wani inda tunanin ga kaya san a kasuwa ba ciniki ko ga wani mun yi alkawari da shi kwa kaza da kaza zuciyarka tana kan wasu abubba bayan ka ce Allahu akbar kaga ka kare ta kanka baka yadda cewa Allahu akbar ba da ka yadda cewa Allahu akbar sannan nan ya faɗa ma kana yin kabbara ka shiga ka shiga fadarsa ne to me ya dace da kai ba ka komo gare shi ba ba ka komo gare shi ba a mukubilan ala gairi fiha alhali kana zaka ce da shi iyaka na abu iyaka ya ubangiji kai kadai ke bautawa alhali kai zuciyarka tana wani waje an faɗa ma ko inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum ko ajsadikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum ba fa ruwan Allah da jikinka dan ka kowa iya sujada a zahiri amma zuciyarka wani waje take don ka ɗauka wannan sujadar ta Allah ko ka fi kowa iya kira ko ta kira ba ta juji ga menene amma ko zuciyar tana wani waje to wannan kira da gani ta Allah ce na ruwan Allah ne Allah zuciyar ta yake duba sanda kake aiki ba wai a gaɓoɓinka na fili ba za ka ce da Allah iyaka na abudu alali kafin ka sa da kai a ce wani yanzu zai zo ne ma magana yana kalle-kalle can wani waje ya ce ba za ka wannan ya cika kawo min raini ba wani yana magana ma yana kau da kai yana wani yana wani da kai sai ka ringa ganin kai to amma kai sai kai wa Allah wannan wai ka dauka za ka sha ai wannan ba daidai bane innal hurura huwa ruhul amali hururi dai shine ran ai bawa ya tabbatar ba wani abin da za a rubuta masa na aiki sai fa abin da ya zuciyarsa tana tare da shi yana tare da aikin walaysa lil abdi min al a'mali سوى الذي أقله بالبال فكم من الآمال قد ريأنا فإننا لله قد رجعنا yake ba wa fahim sani cewa ba shi da komai na aiki sai abin da yake ya fahimta zuciyarsa tana tare da shi yana yi zuciyar na tare da aikin amma ba yana yin aikin da gabarsa ba amma zuciyar tana wani waje yanzu daga nan za mu gane cewa lalle kan ayyukan da muka yi tozarta su suna da yawa ba abin da zane sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yan musa musiba babba mutum ya maka izini ka shiga fadar Allah ka shiga halara Allah amma kai abin da kake hange wani abu ne can daban yan zuciyarka tana wani waje can daban to shi yasa wajibi ne la ta shagile kakka da kakka shagalta kan zuciyarka ta koma kan wani abu bi gairi ma ta kulu wani abin da kake fada abin da kake fada ya zamo a kansa zuciyarka take jariyatun mai tafin ina misalin wannan yanzu da a ce akwai mace wadda take baiwa kyakkyawa ce kyakkyawa ce ta kai ko ina a kira ta kyakkyawa amma kuma sai ta mutu ta zamo gawa tana mushen nan man a hada halil amiri wanda ya ɗauke ta ya kai wani sarki ka samu wani babban sarki ka kai masa yalla bai aiga kyautar baiwa na kawo ma yalla bai aiga kyautar baiwa na kawo ma to bisa ma kad asda ai abin da ya kawo ga sarkin yayi munana me yake nufi sarki zai je ya binne ta ko kaka sarki zai je ya binne ta ko kaka to aka ma wani aikin da bawaye ba hururi ya kai mushen aiki ne yana zaton Allah subhanahu wata'ala zai karba ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u wal amalu salihu yarfa'u Allah yake daga shi zuwa gare shi amma duk wani aiki wanda yake ba salihi ba ina ruwan Allah da shi in dai baka za ka aiki ba hururi to ba ruwan Allah ai da wannan aikin naka to to alhamdulillah da biyu asali wato an yabi wani ne cikin larabawa da shi akwai abdu kabirul huzali yana daga cikin banu huzailin banu huzailin su ne mutanen wa abdullahi mas'udin ko wanda mutane ne masu fasaha suna zaune a ƙauyukan makka ne shi ne ya yabi wani yadda hadisin ya zo shi ne cewa hadibu da ibn asakir da abu nu'ayn da lailami sun fidda hadisi ta hanya biyu hadisin ya kai kan buhari buhari yake wato an ba na amr ibn muhammadin محمد بن جعفر أنبأنا أبو عبيدة معمر بن المثنى أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يحسن له فجعل جبينه يعرف وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فقال ما لك بهت قلت جعل جبينه يعرف وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير الهزلي لعلم أنك أحق بشيء هي سيقول wato aisha ta ce Allah ya gare ta wata ran ina zaune ina yin kaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gyara takalminsa yana ɗinke takalminsa sai goshinsa ya haɗu yana gumi sai gumin da ya zama yana haifar da haske da na ga haka kawai sai na bar abin da nake na imauce ina mamaki yadda hasken na yake tashi daga goshin annabi sai manzo Allah ya ce min a ya naga cinye kawai kin imauce kamar wanda wani abu ya samu ya sama sai ta ce ai abin da ya sa na na dubi goshinka ne yana gumi ga guminka kuma sai haske yake haifarwa da ce abu kabirul huzali ya ganka da sai ya san cewa kai ka fi dacewa da maganarsa inda yake cewa wa mubarra'un min kulli gubbari hairatin wa fasadi murri'atin wa da'in mubili wa iza nazarta ila asirrati wajihi barakat burukal aririn mutahallili wato shi abun kubatarwa ne daga dukkan wato shan nono a cikin jinin haira larabawa suna cewa mace wadda in ta fara shayar da nono ba jinin haira baya zo mata wannan ɗanta ya fi lafiya fiye da wadda za ta yi tana cikin shayar da nono a ce kuma tana al'ada hakanan abin kubutarwa ne daga dukkan bannar mai shayarwa murri'atin ne mai shayarwa abun kubutarwa ne kuma daga da'in mugoyili ciwo wanda kan jawo wato rauni ko halaka ga yara larabawa dacen suna ganin cewa idan uwa ta samu ciki alhali ba ta yayi ɗanta ba to ɗan yakan zamo ya yi rauni kwarai irin wannan akan kira gila sai a ce muguyilin wato a ita mai tana shayarwa amma kuma ga ciki bata yayi tsaba sai a ce kuma gashi ta samu ciki to irin wannan suke cewa yana jawo dan ya zamo bai da karfi shine mugwili wai za nazarta ila asirat waje in ka dubi ta tare ta taron fata goshinsa barakat sai kaga tana walƙiya burukal al'ariri irin walƙiyar girgije almutahallili mai darewa da ruwa ahir wato girgije kamar na qur'ani haza aruhum mumtiruna saura rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana fi yadi wannan magana ta Aisha inji ta tace sai wato manzon Allah ya zama kamar ta burge shi ya ji dadin ta wa kama ilayya ita su ga ita Aisha fa kabbala baina ainihi ya sumbanci tsakanin idanunta wa qala jazakillahu ya Aisha to haira yace Allah ya saka miki da alheri ke Aisha fa ma askuru anni sururtu ka sururi bi kalami ba na tuna cewa na yi farin ciki kamar yadda na farin ciki da jin maganan nan tashi kuma wannan kaga hujja ce a kan cewa an kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yi munna da kai ai za ka samu babban matsayi ko wato za ka sami babban matsayi yadda shehu yake faɗa shehu ibrahim walam adri illa anna ahmad shafi'un liman qala sidran fi sanahu wa ma abi fa illa yakun qad faha an kala qaddara bihi masalun wal urbu ma gayyaru al masal wa ni kam a iyaka ɗauka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto ga duk wanda ya faɗi koda tsibira ɗaya ce a cikin yabansa kai koda da je da wani aiki ma na kirki ba sai wannan yaban na annabi saboda wannan ko da yake ya zo a hadisi da ba ingantacce ba to amma ai ya zamo an mai da maganar kamar karin magana su ko larabawa al'adar su ce cewa ba sa sauya karin magana ya rasulallah kai ko ba larabe ne ban san ba za ka sauya karin magana ba kaga ya zamo kenan wato wata hujja ce rubata yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su baitocin a wani bayani ne ma nasu gubbari huyyari wa fasadi مرئة وداء مبيل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه بركت بروك الآرر المتحلل وانا وانا بالي ne bare kuwa to wata wani arorin a ciki arorin ba su kami guda nawa ne a ciki to tambayar salamu alaikum mutum zai iya karanta wannan jawhar rahman da aka cewa ta ziyara ko ta bayan sallar farilla sannan kuma ya bada ita hadiya ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai kwarai kwa zai iya kwarai zai iya kwarai kwa
an yi yana sallah ne yana bin liman sallah amma ba a masallaci ba idan na jin sautin liman ladanin bayan an samar da ta'abi
sai ɗauce tsaya gwagwarin yadda yake ganin cewa lalle liman ya gama sannan ya cika su sallarsa
wani mafarki yana iya zama da sa
ba ba kowane mafarki ne yake zama gaskiya ba kuma mafarki ya yakan sassa ba ma dangane da masu yin sa ma'abutan yin sa Mhm, ba kowane mafarki ne yake iya zamowa gaskiya ba Mhm. to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim
وفي الحضور في الصلاة اجتهدي في الصلاة Mhm, istahidi اجتهدي kai kokari iyaka iyawarka ka tsaya kai kokari iyaka iyawarka fil hururi fi salati a cikin samun hururi a sallah ka tsaya iyaka iyawarka ka tabbatar kana samun hururi a sallah wannan ita ce wato sallar yan dariƙa ba wai masu cewa za su bar sallah su ce wai su a dariƙan ne suka koyo haka ba ai cewa ma aka yi sallah in ka tashi kai dan dariƙa ka kai gama gari Mm, ta musamman ake nema daga gare ka fiye da kowa Uhun fiye da kowa ka tsaya kan ittihadi iyaka iyawa a wajen samun hururi a sallah yanda malamai suke fada shi hururin nan tun daga farko ake barinsa mutum tun daga alwala tun daga tsarki yanda mai risala ya fada fa alaihi an yi ta'ahaba li zalika bil wuru'i aw bil ghusli wa bi duri ne wajaba alaihi duhuru wajibi ne ya tanadi dan sallah don samun hururi a sallah ranar ta ce bayan nan da ka ji an ce allahu akbar a kiran sallah to zuciyarka ta shiga taitayinta ka ce lalle wanda ya yi kira kiran da yake na allah ne allah da yake ya fi girma daga kome ai wajibi ne a bar kome a amsa masa wajibi ne a bakkomi a amsa masa aljanu ma da suke aljanu sun ji kiran Allah sun ce ya koma na ajibu da'iyan lahi balle kai ka da shaidancin kai bi na aljanu ne ya koma na ajibu da'iyan lahi an ce Allahu akbar Allahu akbar an maimaitawa ake wata ruwa amma to aka ya maimaita sau hudu me ma'anin maimaita wannan da ake ko sau biyu ko sau hudu dan kai tunani akan menene a gabanka kira ne na Allah Allah subhanahu wataala da yake ya fi girma daga kore shi yasa tun daga nan ka fara shiga taitayinka abin da yake ya tafi daga zuciyarka to kai da kokari ka dawo da shi domin abin da yake gabanka sannan da an zo za a yi kama ka sake maimaita wannan sake dubo wannan fa kira ne babba na ubangiji ana cewa karkamatin salatu ka dubo cewa ba wai karkamatin salatu aka ce ba kamar an ce karkamatin sa'atu ne ga sa alkiyama ta tsaya da wani sufa kike so ka gabu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah da yake shi ba ruwansa da zahirinka abin batinin ka yake duba zuciyarka yake dubawa da wata sufa kike so to ka gabu da shi shi da yake zuciyarka yake so yanzu wanda yake babba wanda yake dogara da zahiri ya ce to ga da irin tufafin fa da yake so ya ganka ba shi za ka sa ba makka ce za a amma idan hukuma ta yi doka cewa ga irin tufafin da take so alhazanta su sa akwai mai son zuwa wanda zai je shi ba zai sa ba ba gani za ka yi shiga gaba ɗaya irin wannan ba to ita ke nan da take son wato za take duban zahiri wannan ko mai dubawar cewa ya ba zahirin yake dubawa ba batininta yake dubawa to yanzu fa ga fata alkiyama ta zo kar kamata salatu ba ba wai kar kamata salatu ba ga kamata sa'atu domin sa'ar tun daga yanzu ne ake gyara ta ba wai sai ka bari ta zo ba idan a sallar nan baka gyara ta ba ta yi ta ce sallar ka ta karshe to yaushe zaka sai ka je can ga Allah sannan zaka gyara sa'a a yanzu ne yake wajibin ka ka tsaya ka gyara tsayuwar sa'a alkiyama din shi sa ka ringa ganin kai nan take ma wannan sallar da za ka yi kamar kiran ka aka yi don yi ma hisabi wauri al-isa wauri al-kitab an kawo littafin ayyuka ne yanzu fa aikin ka za a bincika ya kake so a gani ka zo da aikin da ake so a gani haka dai da ka zo kuma Allahu akbar sanda za ka faɗi wannan ka duba ka ga me ya rage a zuciyarka ne me ya rage a zuciyarka ne tunanin menene tunanin ba ciniki ne tunanin wani kaza ne tunanin wani kaza ne to fa ko menene dai Allahu akbar Allah ya fi girma daga wannan in yau ciniki ne babu to Allahu akbar Allah ya fi girma daga wannan in ya so yanzu sai ya kawo cinikin shi yasa ka kyale magana cinikin ka shagalta da wanda yake ya fi girma abu ko da an faɗa ma cewa wannan abubuwa guda biyu masu daraja ne amma kana da hankali ai wanda ya fi daukakar daraja shi za ka kula da shi ko yanzu kana tafiya kudinka guda biyu suka faɗi wannan dubu ce wannan biyar ce yanzu yana da hankali wanne za ka yi ka ɗauka ba dubu za ka yi ka ɗauka ba inda yake abin zai iya fere ma ne sai aka kai maza ka ɗau biyar ɗin ka kyale dubun wannan ya zama alamar ya zama alamar cewa a kere baka da hankali ne kenan idan kana da hankali ne me a sannan za ka damu da biyar biyar din nan ko ninka ta kai ɗari ba ta kai dubun nan guda ɗaya ba ba ta kai wannan guda ɗaya ba to ya za yasa za ka damu da wani ciniki me yasa za ka damu da wani alkawari me yasa za ka damu da wata harka ta duniya gaba ɗaya bayan ka je wajen wanda yake shine mai komi ashe wajibi a sannan sai ka bar duk wannan shine ma'anar fadin Allahu akbar to haka ne abin yake ta tafiya haka tsaya a karatun fatiha fatiha nan ita ce mafi girman abin da Allah ya saukar a ƙur'ani gaba daya a attaura a injila a zabura a baki ɗayan littattafan da Allah ya saukar ba a saukar da kamar fatiha ba aka yi ma izini cewa ka karanta kuma da aka tashi yi fatiha nan sai aka raba ta biyu aka ce rabi ta taka ce rabi ta Allah rabi ta ka kasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini fa nisfu hali wa nisfu li abdi wa li abdi ma sa'ala fatiha wanda ita ce babban muhimmin abu a sallah to na raba ta gida biyu in ji Allah rabi ta wace rabi ta bawa nan da bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce hamidani abdi ya ce rahman rahim Allah zai ce asna alayya abdi da ya ce maliki yawmiddin ubangiji zai ce asna alayya abdi mace da ni abdi da ya ce iyaka na sai ce asna alayya abdi fa haula'i li wayannan su ne nawa daga alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu su ne na Allah da ba wa zo iyaka nasta'in ya fara wa Allah cewa to da shi duk wani lamari da ya fuskanta ba kowa yake hange ba ba kome yake hange ba Allah yake hange shi kada yake neman taimako daga gare shi idan suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim wa ghayril maghdubi alaihim wala dhalin to haula ila abdi wannan din na bawa na ne wali abdi ma sa'ala din na bawa na ce ba wanda yake neman taimako ko sai nawa ai lalle zan tsaya masa al'amarin nasa ya ce in shirye shi to alalle zan shirye shi ya samu wannan matsayi da yake na shi kafin ka gama fatiha nan ka wato samu wata wani tsayawa ne ka samu wata karba ne amma fa ka ɗauka cewa zarar bakinka yana faɗa zuciyarka tana wani waje ba inda ya zama bakinka ne ke faɗa zuciyarka na wani waje ba wannan baka yi ba Allah ba baka girmama Allah ba baka godiya gare shi ba baka da komai baka yi baiwa Allah komai a fatihar ba shi ma ko ba zai baka komai ba in ka ba shi abin da yake nasa a fatihar sai ya baka naka fatihar nan na raba ta biye yace ya daura ya baka rabi to in ka dubi matsayinsa a nasa sai ya baka naka amma idan ya ka ne baka dubi matsayinsa ka zo ni za ku kafa ka zo Allah ya yi mana Allah ya a'a wani Allah Allah da tun farko da mun ya baka ya baka ya baka matsayin ka tsaya din ya ya lamince ma komai sai kuma ka gama duk ka zo kana wani tuni bibi ka ce wai wannan ne wai tsayawa gaban Allah subhanahu wataala a san da kake a matsayin da aka baka ka kula da matsayi an ita sallar nan lamarinta mai girma ne inna salata amruha azimu to lamarinta mai girma ne wato tafsirin duk da malamai suka kawo a kai yana da tsawo sai dai wata ranko za mu samu ya zama mazaunin gaba daya a kan ita sallar da abin da yake ya ta kunsa to wasu hururu fi salati tajidi kai kokarin matuka a wajen samun hururi a sallah lafiya ma ballanta na fatiha ka ji matsayin fatiha fa musamman wajen karatun fatiha daga barin tsayawa kula da fatiha daga barin sanin matsayin fatiha daga barin sanin matsayin da kai aka baka a fatiha daga nan duk kake barin sallar kake barin baki ɗayan lamarin ka yake su kurkucewa amma ne za ka tsaya wannan ka kula da ita fatiha ɗin nan ta shi kenan kai ka gama saduwa ta gama saduwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu wanda yake rai na bawa ga wanda yake masani kamar ita sallah wa hal kutu ruhin kasalati wa hal tara misala sai dore an zaka ki liman safa alayka biha umwarka anna tawaru ko a karshen shi yake cewa hunaka tarahu aw yaraka fala takun وساسا لا تندق هزاري كفا كفا أسرنا cikin sallah ya wuce a ce za a yi bayanin saboda zuwa kai hunaka tarahu ka kai matsayin kaga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yake cewa da na miƙe sallan nan Allah ya yi min tajalli tawara kafahu ala katifayya a ji tajallin da aka yi masa kenan aka nuna masa komai ga aljanna ga wuta ya ce sai ki kai da nake ganin aljanna da zan miƙa hannu sai in shiro muku yayan aljanna da kuka gama na yi bayan ai wuta ce ta zo kusa da ni to matsayin sallah kenan hunaka tarahu aw yaraka a wannan matsayin ka za ka ga Allah ko ko Allah zai ganka إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن ربه أمامه فلا يبصق أمامه مدين في هذا صلى يتبتر فألا ne a gabansa ko yawo ne ya dame shi zai zubar kai ya zubar a gabansa kai ya ce zai zubar a gabansa to wanda suke masana su tajallin da suke gani a cikin sallah ya kai duk inda ya kai shi yasa ba su da hutu irin sallah ba su da jin daɗi irin a cikin sallah musamman a yi ta fatiha ce haka dai ka za ka yi iyaka iyawa dai ka zo ka zo da ita ka ji matsayin fatiha gare ka ka zo matsayin fatiha wajen Allah kuma fatiha nan ta lamince ma kome ta lamince ma tafiya gaba daya a cikin halarori baki ɗayan tafiya da ake a cikin halarori yana cikin fatiha nan ya za ki ta fatiha nan gaba daya ba abin da bata kunsa na addini ba kome na addini sallah gaba daya tana cikin fatiha zakka tana cikin fatiha azumi na cikin fatiha hajji na cikin fatiha hakanan yaƙi yana cikin fatiha aure ciniki menene duk yana cikin fatiha ba abin da babu a cikin fatiha sai dai zamo bawa rashin tsawarsa ya dubo ya taja injin zuciyarsa sai zamo ya kasa kaiwa ga riskar haka sai zamo ya kasa kaiwa ga riskar haka to wal qalbu ita zuciya ta muridi zuciya ta wanda yake muridi inda shekhi kana umira idan ya zama koyaushe ba komai a zuciyar nan sai tuna shehu ya zama a zuciyar muridi koyaushe baya hangen komai shi ne abin da ya sa a zuciyar nan ta sa shehunsa ya za a yi ya je ga shehun kadurar nasu izasa
to gwagwadon amfanin da zai samu ta haka ya huce a fada amfanin da zai samu ta haka ta raye zuciyarsa da shehunsa ko yaushe ya zama cinsa shehu kyansa shehu zaman tufafinsa shehu tafiyarsa shehu zamansa shehu kwanciyarsa shehu baccinsa shehu tashinsa shehu komai nasa shehu to gwargwajon amfanin da zai samu a wannan halin lan yukaddara ta wuce a ce za a faɗa gwargwadon amfanin wannan shi kenan naman bawa ya gane ba fa shi da kowa inda shi saliki ne inda shi muridi ne na shayi bai da kowa in ba allansa ba in ba annabinsa ba sallallahu alaihi wasallam in ba shehinsa ba falaisa lil muridi غير الزمني وهبي ثم مولاه العلي da shi yake fada ruhul adabi sai muridi ba za ka samu a zuciyarsa ai sai Allah kawai bayan Allah ko sai wanda in za a je ga halarar Allah dole sai an bi ta kansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai wanda zai kai shi halarar annabi sallallahu alaihi wasallam shine shehinsa to wannan su kenan sun ishe buridi ya cika zuciyarsa da su ba ya cika zuciyarsa da tunanin kaza ga kaza ga kaza ga kaza zai cika zuciyarka da duk wani abu wannan guda uku kawai ya zama su ne suka cika ma zuciya wanda yake muridi daman kaga wanda yake ba shi da nufin komai ba sai kana da wani nufin nufin ko ba sai ka kyale zuciyar ta ka tara da wani Allah tara da wani manzon Allah tara da wani shehin ka shine zai zama sai ta duk dunwa ma ai sai ai kaza ai sai ai kaza ai sai ai kaza ai a nemi kaza ai ai kaza a'a ni ba wai dan da zuciyar ka to ko me ba wani abin da zuciyar za ta yi sai ka zamo kai ka salladu a cikin akan zuciya summal muridu shehu mustapha bakari yake faɗa a fiyatu ta sau summal muridu tarikul irada inda yake muridi na hakika shine wanda yake ba shi da wata irada liqurbihi muridu kad arada ubangiji wanda shine muridi na hakika ya nufe shi don ya samu kusaci da shi in kaga zuciyarka ta cika da abu ba da yawa ai alamar cewa ba a nufe ka don zama a halara Allah bane ba a zama a halara Allah alhali zuciya tana cike da wani abu ba da za ka zauna a halara Allah alhali zuciya ka ta cika da kaza ta cika da kaza ta cika da kaza malamai da idan ma matsalar wasu ilimai ne ko wani abu suka cika zuciyarka kaga zai karfi ya to kowannen ma ai wani ci gaba ne cewa suke a da Allah shi kansa ilimin fa wasila ce ko wasila ce nuna shi kawai ta san Allah a bauta masa amma ba shi ne madogara ba Allah shi kaɗai ulillah shi mazarhun fi haurin yalla a kuna wata ran wani malami babba malami ne babba yana cikin manyan malamai na duniya yana sallah a bayansa akwai wani malamin shi ma kuma maftuhi ne shi malamin nan a jikin sallar akwai wata matsala ta ilimi da yake ta kokarin ya gano sai ta dan ɗauka a zuciyar sai yana cikin sallar ana gamawa shi wani wasu sai tashi yana fada mutane sai ku zo za ku ja mutane gaban Allah amma kuna tunanin babun mukataba ko babun muzarara ko babun nikahi a ce ina za ku kai da mukara da mukataba ko da kirarar ko abin da za ku kai mutane gaban Allah subhanahu wa ta'ala me yana ka na tunani a shi wannan mafsurin ya tashi yana yana ta faɗa ce wato da haka za a ba